بارك في عمره ومتعه بالصحة والعافية وحفظه من كل مكروه قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الفوائد ثم أمره بما يستعين به على الصبر وهو التصبيح بحمد ربه قبل طلوع الشمس وقبل غروبها وبالليل وأدبار السجود فقيل هو الوتر وقيل الركعتان بعد المغرب والأول قول ابن عباس والثاني قول عمر وعلي وأبي هريرة والحسن بن علي وإحدى, رواية وإحدى الروايتين عن ابن عباس وعن ابن عباس رواية ثالثة أنه التصبيح باللسان أدبار الصلوات المكتوبات ثم ختم السورة بذكر المعاد ونداء المنادي برجوع الأرواح إلى أجسادها للحشر وأخبر أن هذا النداء من مكان قريب يسمعه كل, كل أحد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يوم يسمعون الصيحة بالحق بالبعث ولقاء الله يوم تشقق الأرض عنهم كما تتشقق عن النبات ويخرجون سراعا من غير مهلة ولا بطء ذلك حشر ذلك حشر يسير عليه سبحانه نعم ثم أخبر أنه عالم بما يقوله أعداؤه وذلك يتضمن مجازات مجازاته لهم بقوله إذ لم يخف عليه وهو سبحانه يذكر علمه وقدرته لتحقيق الجزاء ثم أخبره أنه ليس بمسلط عليهم ولا قهار ولم يبعث ليجبرهم على الإسلام ويكرههم عليه وأمره أن, أن وأمره أن يذكر بكلامه من يخاف وعيده وهو الذي ينتفئ بالتذكير وأما من لا يؤمن بلقائه ولا يخاف وعيده ولا يرجو ثوابه فلا ينتفئ بالتذكير
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايهك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da sake saduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin juma'a da ke nan cikin jami'ar bayero a wannan gari na kano a wannan yammaci na laraba daren alhamis yau muna sha ɗaya ga watan juma'a da sani hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1444 wanda kuma yake daidai da hudu ga watan 1 miladiya ta 2023 a wannan majalisi na mako mako da muke karatu cikin wannan littafi mai suna al-fawaid wallafar al-imam al-allama Shamsuddin Abu Abdullah Muhammad ibn Abi Bakr ibn Qayyim al-Jawziyyah rahimahullahu ta'ala wannan shine darasinmu na goma sha ɗaya sha tara a cikin wannan littafi wanda ba mu gushe cikin fa'ida ta farko ba wadda al'imam ibn al-qayyim alaihi rahmatullah yake bayanin abin da suratu qaf ta kunsa na darussa da wa'azuzzuka daban-daban mun tsaya inda yake bayani akan fadar Allah subhanahu wataala wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i shamsi wa qabla al-ghurub ومن الليل فسبحه وأدبار السجود الله يجي وسبح بحمد ربك كي تسبيه بحمد ربك تعالى قولي وأبنججنك قبل طلوع الشمس قبان هود ورانا وقبل الغروب دكما قبان فاتوة فاتورتا ما لا يجي ثم أمر أمره بما يستعين به على الصبر سنن Allah subhanahu wata'ala ya umarci annabinsa sallallahu alaihi wa sallama da abinda zai taimaka masa akan hakuri وهو التسبيح بحمد ربه قبل طلوع الشمس وقبل غروبها shine tasbihi tare da gode wa ubangijinsa gabanin hudowar rana da kuma gabanin faduwarta wa bil laili da kuma cikin dare wa adbara sujudi da bayan salloli faqila aka ce huwa al witr wato adbara sujud din wasu suka ce shine ita ce sallar witri waqila wasu cikin malamai suka ce ar-rak'atani ba'da al maghrib su ne raka'o'i biyu na bayan sallar magariba wal'awwalu magana ta farko cewa ta ce sallar wuturi ƙaunub ne abbas ta ce maganar ɗan abbas wasani magana ta biyu cewa a raka'o'i biyu bayan magariba ƙaunar umar ta ce maganar sayidina umar wa ali wa abi huraira wa alhassan ibn ali da ali da abu huraira da alhassan ibn ali ibn abi talib wa ihdar riwayatayn an ibn abbas kuma ɗaya daga cikin riwayoyi biyu daga abdullahi dan abbas wa an wa an ibn abbas riwayatun thalitha akwai riwaya ta uku daga abdullahi dan abbas mai cewa annahu at-tasbihu bil lisan adbar as-salawat al-maktubat shine tasbihi da harshe a bayan salloli na farilla Allah subhanahu wata'ala ya umarci annabinsa sallallahu alaihi wa sallama da ya haƙuri akan maganganun da magabta suke gaya masa wasbir ala ma yaquluna ka yi haƙuri akan abubuwan da suke faɗa na ƙaryata ka da suke yi da kuma tuhumar ka da wasu sifofi miyagu su ce maka mawaƙi su ce maka boka su ce maka matsafi su ce mai taɓin hankali mai rarraba tsakanin iyaye da 'ya'yansu ko mata da mazajensu da irin waɗannan maganganu na ɓatanci iri-iri da suke gaya maka babu shakka maganganu ne waɗanda za su iya ɓata maka za su ɓata maka rai don haka ka yi haƙuri a kan waɗannan maganganu ka yi tasbihi tare da gode wa ubangijinka ibn al-qayyim yake cewa wannan koyarwa ce allah subhanahu wa ta'ala yake wa manzansa da cewa ya lizimci ta tsarkake Ubangiji subhanahu wata'ala a waɗannan lokuta daban-daban da Ubangiji ya ambata masa domin yin haka shi zai taimaka masa wajen samun sifanta da wannan haƙurin wanda shi ne maganin waɗannan maganganu da suke gaya masa faɗar Ubangiji subhanahu wata'ala wasbir ala wasbir bihamdi rabbika wasabbih bihamdi rabbika cewa kai tasbihi tare da godewa ubangijinka wasu daga cikin malamai sun fassara kalmar sabbih da cewa salli wato tasbihi anan ana nufin sallah tasbihi anan umarni da tasbihi umarni ne da sallah ana umarta sane da yayi sallah ibnu atiya yana cewa wannan shine ijma'in malaman tafsiri gaba daya wasabbih bihamdi rabbika ma'anarsa umarni ne da yayi sallah ayi umarni da tasbihi amma ana nufin ana nufin yayi sallah wannan ibnu atiya a cikin tafsirin sa al-muharrar al-wajiz yana cewa wannan ita ce maganar duka masu tafsiri sun fassara tasbihi da ma'anar sallah ibnu ashur a cikin tafsirin sa at-tahrir wa tanwir ya danganta wannan zuwa ga jumhur cewa da yawa daga cikin malamai abinda suke gani kenan to wace sallah ce ubangiji ya umarce shi da yayi wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i shamsi gabanin hudowar rana da kuma sallar da ya umarce shi yayi gabanin faduwar rana to shine aka ce qabla tulu'i shamsi ita ce sallar asuba wa qabla al-ghurubi kuma ita ce sallar la'asar an umarce shi da sallar asuba da kuma sallar la'asar wannan shine tafsirin da yawa daga cikin malamai kamar Qatada ibn Da'amatu Sadusi kamar Abdurrahman ibn Zaid ibn Aslam cikin malaman tafsiri kamar ibn Jarir at-Tabari da Az-Zajjaj cikin littafin Sama'an al-Qur'an da Al-Baghawi da yawa daga cikin malamai haka suka fassara waɗannan salloli qabla tulu'i shamsi salatu subhi wa qabla al-ghurubi salatu al-'asri wasu daga cikin malamai kuma suka ce qablal ghurubi ana nufin sallah azhar da al'asr to ana nufin az-zuhr wal asr dukkanin su sun kasance gabanin gabanin faduwar rana an umarce shi da sallar asuba da kuma sallar azhar da la'asar wannan shine tafsirin da aka samu daga Abdullahi dan Abbas da Al-Hasan al-Basri da Muqatil ibn Sulaiman da As-Sam'ani shine tafsirin da yake cikin tafsirin Al-Jalalain Jalal al-Mahalli Jalaluddin al-Mahalli abinda ya fassara kenan shine tafsirin Ibn Ashur cewa ana nufin qabla al-ghurub salatul adh-dhuhr da kuma salatul al-'asr wannan daidai yake da fadar ubangiji subhanahu wataala da yake gaya wa annabinsa sallallahu alaihi wasallam cewa wa laqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun fasabbih bihamdi rabbika wa kun minas sajidin haqiqa mun san cewa kirjinka yana kunci da irin maganganun da suke fada maka fasabbih bihamdi rabbika don haka kai tasbihi tare da godewa ubangijinka wa kun minas sajidin ka zanto daga cikin masallata sauraka wannan ita ce wato shine maganin damuwa yayin da mutum zai shiga damuwa yake cikin damuwa to ya zimci sallah sallah tana taimakawa wajen cirewa mutum damuwa ko kuma ta sassauta masa damuwa da take zuciyarsa wannan an haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance kamar da zo a hadisi kana idza hazabahu amrun fazi'a ila salah yayin da abu ya da mu annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya sai gaggawa zuwa sallah haka in mutun ya shiga wata damuwa to sai koma ga Allah subhanahu wataala ya shiga munajati da ubangijinsa to wannan munajatin da zai da Allah sai ya mantar da shi duk wata kujuba kujuba da wasu abubuwa da suke damun sa na duniya a shi yasa zamu ga tun farkon bashi wahayi bashi annabci Allah subhanahu wataala ya dora shi akan wannan tarbiya qumil layla illa qalila nisfahu aw qus minhu qalila aw zid alayhi warattil alqur'ana tartila inna sanulqi alayka qawlan thaqila magana da Allah zai aiko annabi da ita magana ce mai nauyi domin magana ce da ta saba wa dukkan abinda mutanen Makka suka hadu akan sa a lokacin na yadda da abauta ma wani ba Allah ba yadda da gumaka girmama gumaka girmama wasu al'adu na jahiliya shi kadai yanzu lokaci guda ya fito ya kalubalanci waɗannan abubuwa babban magana ce magana ce mai girman gaske to saboda haka dole ne zai fuskanci abubuwa na tashin hankali zai ji maganganu baƙaƙe zai ji maganganu iri-iri to abinda zai yi domin ya kaffafa wa ya sassauta wa kansa wannan shi ne ya lizimci salloli da zanto alaƙarsa da ubangiji koyaushe tana da ƙarfi tana da ƙarfi to duk wani abin da mutum zai samu kansa a ciki na wasu abubuwa masu nauyi da Allah zai ɗora masa to ya sanya wannan ka'idar ita ce a gaban idansa ya zanto ya ƙarfafa alaƙarsa da ubangiji to za ka ga cewa dukkan wasu abubuwa da wasu matsaloli duk wani tudu da zai tunkara zai haye shi abubuwa za su rika zuwa masa da sauki saboda ya zanto mai karfar sila mai karfar alaka da ubangiji subhanahu wata'ala wani a ɗabi'a ta mutane idan aka ce ga wani babba ya baka aiki sannan kuma ya baka damar duk sanda wani abu ya taso ka zo ka gan shi to sai ka fi jin sauƙin aikin kuma sai ka fi jin ƙarfin gwiwa kuma ba za ka ji tsoron ka tunkari kowace irin matsala ba saboda wanda ya baka aiki shine sama da dukkan wani wanda yake nan kuma ya ce kofarsa a buɗe take duk wani abin ya taso ka zo ka same ni a ce shugaban ƙasa ya baka wani aiki ya ce to kuma duk wani abu da ya taso maka ka zo ka kawai kai tsaye kada ma ka ce sai ka nemi appointment ko ka bi ta hannun wani wani kawai ga lambar waya ta ka buga mun to sai ka ji karfin gwiwar wannan aikin kuma ba za ka ji tsoron duk wani wanda zai daga ɗan yatsa ya nuna ka ba to bare kuma a ce ubangiji wanda shi ya baka damar ka yi abin da kake yi ya buɗe ƙofarsa ce duk sanda kake so ƙofar ta a buɗe take ka zo ka haɗu da ni ka gana da ni ka nemi taimako na akan dukkan wani abin da ya taso maka babu shakka wannan ka samu wato karfan wato goyen baya wanda babu kamar sa to shine anan Allah subhanahu wataala yake gaya wa manzo sallallahu alaihi wasallama cewa ya san abin da suke faɗa yana kuntata masa to amma fasabbih bihamdi rabbika wa kun minas sajidin cikin suratu taha Allah yana cewa sabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i shamsi wa qabla ghurubiha wa min ana'i al-layli fasabbih wa atraf an-nahari la'allaka tarda ya zo cikin sahihaini hadisin jarir ibn abdullahi al-bajali yake cewa mun kasance tare da annabi sallallahu alaihi wa sallama idh nazara ila al-qamari lailatal badr sai ya daga kai ya dubi wata daren goma sha hudu ya cika yana haske sai yake cewa amma innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadha la tudamuna fi ru'yatihi za ku ga ubangijin ku ranar gobe kiyama kamar yanda kuke ganin farin watan nan ba tare da kuna tirmitsitsiniya ko turereniya wajen ganin sa ba wato za ku ganshi tar ba tare da wani yana kare ma wani ba ko wani yana ture wani dan ya gani sannan sai ya ce da su fa'in istata'atun Allah tughlabu ala salatin qabla tulu'i shamsi wa qabla ghurubiha faf'alu idan har kuna da ikon kada a rinjaye ku game da wasu da sallah gabanin hudowar rana da kuma gabanin faduwarta to ku aikata haka sannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta wannan ayar wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i shamsi wa qabla al-ghurub kaga wannan ma yana ƙara fassara maka cewa tasbihi anan sallah ake nufi wannan hadisin yana nuna maka sallah ake nufi da kalmat wasabbih da yace fa in istata'tum alla tughlabu ala salatin qabla tulu'i shamsi wa qabla al-ghurubi faf'alu sai annabi karanta wannan ayar wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i shamsi wa qabla al-ghurub ya zo a cikin sahihaini hadisin Abu Musa al-Ash'ari النبي صلى الله عليه وسلم yana cewa man sallal bardaini dakhala aljanna man sallal bardaini dakhala aljanna albardaini sune salatu subhi wa salatu isha wanda duk zai yi salla lokacin sanyi salloli biyu na lokacin sanyi wato lokacin da abin da yake sanyi a lokacin sanyi an fi mukumukun sanyi a lokacin da asuba da kuma isha'i annabi ya ce to wanda duk yayi wannan to zai shiga aljanna sannan Allah ce wa minan laili fasabbihu sannan da daddare ka tsarkake shi da tasbihi wani bangare na dare shine minan laili a wani bangare na dare ma ka tsarkake shi da tasbihi wannan daidai yake da fadar Allah wa minan laili fasjud lahu wa sabbihu laylan tawila wa minan laili fasjud lahu a wani bangare na dare kai masa sujjada kuma kai ta masa tasbihi a dare mai tsawo ibn al-arabi a cikin littafinsa ahkamul qur'an yana cewa maganganu hudu ne na malamai dangane da fadar da fassara wannan gabar wa min al-layli fasabbihu magana ta farko wasu sun ce ana nufin abina ana nufin tasbihullahi fil layl tun ya tashi cikin dare ya tasbihi shine fa min al-layli fasabbihu anan ana nufin tasbihi da daddare wannan magana ɗaya daga cikin maganganun malamai kenan magana ta biyu kuma wasu suka ce salatul layl shine witri da ibn qayyim ambata sallar dare shine fa min al-layl fasabbihu ka tashi kai tasbihi wato kai sallah da daddare wasu kuma suka ce ana nufin raka'atayil fajr shine sallar raka'a biyu bayan hudowar al-fajr kafin sallar asubahi ci raka'atayil fajr wasu kuma suka ce ana nufin sallar isha'i wa min al-layli fasabbihu sallar isha'i tunda an fadi an fadi sallar asuba an fadi sallar azhar da la'asar sai abin an fadi sallar azhar da la'asar an fadi kuma sallar wannan sallar magriba sai sallar isha'i to maganar wanda yace tasbihi ake nufi maganar farko masu cewa tasbihi ake nufi wannan hadisin ubadat ibn samit zai karfafa wannan magana ta su eh wanda bukhari ya rawaito daga annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa man ta'ara bil laili ko min al laili fa qala la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu huwa ala kulli shay'in qadir alhamdulillah wa subhanallahi wa la ilaha illa Allah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah sannan yace Allahumma ighfirli aw da'a ustujiba lahu annabi sallallahu alaihi wa sallam yace wanda ya farka cikin dare wanda ya farka cikin dare sai ya ce la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir alhamdulillah walhamdulillah wa subhanallahi wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah annabi yace sannan sai yayi addu'a yace allahumma ighfirli ya allah ka gafarta min auda'a ko yayi kowace irin addu'a a lokacin nabi yace ustujiba lahu za a karɓi addu'arsa annabi ya ce fa'in tawadda'a wa salla ƙubilar salatuhu in ya yi alwala ya yi sallatu za a karɓi sallarsa to kaga a nan annabi sallallahu alaihi wa sallam ya nuna cewa mutumin da ya farka cikin dare sai ya yi waɗannan kalmomi waɗansu ne tasbihi to in yi wannan ubangiji subhanahu wata'ala zai karɓi addu'arsa ko ya nemi gafara ubangiji zai gafarta masa wannan yana nuna kenan min al-layli fasabbihu zai iya daukan wannan ma'ana cewa mutum zai farka cikin dare ya faɗi waɗannan kalmomi wanda suke kunshe da tasbihi da tsarkake ubangiji subhanahu wata'ala da tabbatar masa da tauhidi cewa babu abin bauta da gaskiya sai shi da tabbatar masa da cikakken mulki da yabo kuma cewa shine mai iko akan komai mutum ya yi godiya ya tasbihi ga Allah subhanahu wata'ala ya tabbatar masa da tauhidi ya yi masa kabbara waɗannan duka kalmomi ne na tasbihi haka wanda ce tasbihi ake nufi da wannan gabar wa min al-layli fasabbihu wannan hadisin zai iya goya masa baya wanda yace kuma salatul layli ake nufi kamar suka ce wutiri ake nufi wannan abinda zai karfafe su sallah ita ma ana kiran tasbihi kamar yadda muka faɗa a gabar farko sauraka fa min al-layli fasabbihu tasbihi ana ana fin sallah kamar yadda a farkon ayar ta dauki ma'anar sallah to dan haka babu wani damuwa dan gaban ma an fassara ta da cewa sallah ake nufi sallah cikin dare kuma sallar isha'i ita ce tafi aukuwa cikin dare sosai sabanin sallar magariba sallar isha'i ita ce tafi aukuwa a cikin dare saboda haka wa minal laili sai zanto ya fassara ta da sallar sallar sallar abin nan sallar isha'i wasu sun fassara ta da sallar isha'i wasu suka ce ana nufin raka'atayil fajr ko sallar isha'i wannan kaga shi ma magana ɗaya ce shine sallar isha'i tana daga cikin sallolin dare wasu suka ce a nan wa minan laili fasabbihu ana nufin sallar magrib da sallar isha'i tunda an fassara faɗar Allah subhanahu wata'ala sabbe bi hamdi rabbika qabla tulu'i shamsi wa qabla al-ghurub qabla tulu'i shamsi muka ce ana nufin ana nufin asbahi wa qabla al-ghurub ana nufin ana nufin azhar da la'asar kaga saura magriba da isha'i to wasu suka ce wa minan laili fasabbihu ana nufin magariba da isha'i kaga salloli biyar duka sun shigo cikin ayar sai zanto ayar kai magana ne akan salloli guda biyar kamar ana nuna wa annabi sallallahu alaihi wasallama cewa ya kiyaye waɗannan salloli guda biyar to wanda suka fassara shi da salatul maghrib da isha'i suna da yawa daga ciki akwai riwaya daga Abdullahi dan Abbas ita ce maganar Muqatil ibn Sulaiman a cikin tafsirinsa haka na ibn Jarir at-Tabari a tafsirinsa haka nan alwahidi cikin tafsirinsa alwasit da as-sam'ani a tafsirinsa da al-baghawi shi ma a cikin tafsirinsa ma'alimut tanzil da ibnu atiya a tafsirinsa al-muharrar al-wajiz haka nan da ibnu al-qurtubi abu abdullahi al-qurtubi a cikin tafsirinsa al-jami' al-ahkam al-qur'an kuma shine tafsirin al-muhalli al-muhalli jalaluddin al-muhalli a cikin tafsirinsa na jalalaini da wasu daga cikin malamai da yawa sun fassara cewa wa minan laili fasabbihu ana nufin sallar magriba da kuma sallar isha'i to kaga salloli biyar gaba daya sun kunshi sun tattara a cikin nan sai kuma Allah ce wa albara sujud da bayan wato salloli adbara sujud ibn al-arabi ke cewa akwai maganganu biyu daga malamai wajen fassara adbara sujud wasu suka ce ana nufin annawafil ana nufin nafil filu wasu suka ce kuma a'a ana nufin ambatan Allah bayan salloli wato zikirin da ake yi bayan sallolin farilla azkar na bayan sallolin farilla ibn al-arabi yana cewa hadha huwa aqwa wannan shi yafi karfi cewa azkar ake nufi na bayan abin nan a kunji shi ibn al-arabi daga cikin malaman da suka zabi cewa ana nufin tasbihi bayan sallar farilla akwai ibn abbas a cikin wata riwaya daga cikin riwayoyinsa guda biyu haka nan akwai mujahid shi ma a ɗaya daga cikin riwayoyinsa guda biyu kuma shine zaɓin wasu daga cikin malaman tafsiri kamar al-baydawi kamar an-nasafi da abi sa'ud da al-imam al-allama nasir sa'idi abin da zai karfafi cewa tasbihi ne na bayan salloli hadisin abu huraira dana cikin sahihaini hadisin da yake cewa al-fuqara talakawa sun zo sun samu annabi sallallahu alaihi wasallam al-fuqara al-muhajirun muhajirun sahabbai da suka yi hijira talakawansu sun zo sun samu annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce ya rasulullahi zahaba ahlud duthuri bil ujur ko zahaba ahlud duthuri bid darajatil ula masu wadata sun tafi da darajoji na madaukaka wato sun yi fintin kau sun yi mana nisa wan na'imul muqim da kuma ni'ima madawwamiya annabi ya ce wa ma zaka menene ya faru me ya kawo wannan magana suka ce ya rasulullahi yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum wa yatasaddaquna wala natasaddaq wa ya'tiquna wala na'tiq ce ya rasulullahi suna muna sallah suna sallah muna sadaka suna abin nan muna azumi suna azumi suna sadaka ba ma sadaka suna yanta wato bayi ba mu da kuɗin da za mu sai bayi mu yanta saboda kamar sai muka ga sun wuce mu to shine sai annabi yake cewa afala uallimukum shay'an idza fa'altumuhu sabaqtum man ba'dakum wa la yakunu ahadun afdala minkum illa man fa'ala mithla ma fa'altum bana koyar da ku wani abu inda kuka yi shi ba kun yi wa wanda suke bayan ku fintinkau ba wanda zai cin muku sai wanda yayi irin abin da kuka yi to anan giza yake saka ba mai cin muku sai wanda yayi irin yadda kuka yi sai ya ce da su tusabbihuna wa tahmaduna wa tukabbiruna dubura kulli salatin salatan wa salatin bayan kowace sallah bayan kowace ku sallah sai ku yi wato tasbihi subhanallahi 33 ku yi alhamdulillahi 33 ku yi kabbara 33 sai suka da suka ce ya rasulullahi bayan kwana biyu suka ce ya rasulullahi sami'a aqwa ikhwanuna yan uwanmu sun ji labarin abinda ka gaya mana sami'a ikhwanuna ahlul amwali bima fa'alna fa fa'alu mithlahu suma sun dora tunda abin ai ba wani ba wani abu ne sai an baka tunda annabi ya faɗi magana ba ta jiran sai an baka izini an ba wa kowa ko sai an bada izini to ba abinda annabi zai gaya musu sai zalika fadlullah yutihi man yasha imam muslim ya sake fitar da hadisin abu huraira yake cewa manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa man sabbaha man sabbaha allah dubura kulli salatin 33 wa hamida allah 33 وكبر الله ثلاثا وثلاثين فتلك تسعة وتسعون وقال تمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبل البحر نبي يجي وندا أكجم سلا باين قوة سلا تفر الله يقولي وألا يكبر نمنا يتسبيه ثلاثين دا أكو إيه ya yi abin nan hamdala alhamdulillahi 33 sannan ya kabbara 33 wannan shi ne 99 sannan cikon ɗari sai ya ce la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir annabi ya ce ghufirat khatayahu za a gafarta masa laifuffukansa wa in kanat mithla zabaril bahr ko da ta yawan kumfar kogi wato kogi to kaga wannan zai tafi da fassarar waɗanda suka ce wa adbara sujud ana nufin ana nufin tasbihi ko kuma azkar na bayan na bayan sallolin farilla wasu daga cikin malamai suka ce ana nufin raka'o'i biyu na bayan maghrib raka'o'i biyu na bayan maghrib wannan shine kaulin muqatil ibn Sulaiman da kuma ibn Jarir al-Tabari da as-Sam'ani da al-Wahidi al-Wahidi a tafsirin sama ya danganta wannan zuwa ga aksarul mufassirin cewa yawancin masu tafsiri sun fassara adbar sujud da cewa raka'o'i bi bayan maghrib da yawa daga cikin magabata sun yi wannan fassara cewa ana nufin raka'o'i biyu bayan magriba wa adbara sujud raka'o'i biyu bayan magriba daga cikin waɗanda suka yi wannan fassarar akwai sayyidina Umar akwai sayyidina Ali akwai Abu Huraira akwai Ibn Abbas a wata riwaya daga cikin riwayoyinsa akwai Al-Hasan ibn Ali akwai Mujahid a cikin ɗaya daga cikin riwayoyinsa akwai Al-Hasan al-Basri akwai ikrima maula abdullahi ibn abbas akwai abu umama akwai ibrahim an-nakhai ibrahim ibn yazid an-nakhai akwai qatada ibn da'amat as-sadusi akwai sha'bi amir ibn shurahil ash-sha'bi akwai al-auza'i abdurrahman ibn amr al-auza'i duk waɗannan sun fassara wa adbar as-sujud cewa raka'u ibi ba magriba ibn al-qayyim ya ambaci waɗannan cikin maganganunsa yace wathani shine waqila ar-rak'atan ba'da al-maghrib sai yace al-qawl al-awwal qawl ibn abbas ibn abbas ce yace wutri alal haqiqa duk cikin littattafan da suke musnada da suke ambatar ruwayoyin tafsiri da isnadi tabari da da ibn abi hatim tafsirin Abdulrazzaq sauran duka littafan da suke kawo tafsiri na magabata banga inda Ibn Abbas ya fassara wa adbar sujud da cewa salatul witr ba babu wannan a cikin amin al-layli fasabbihu wannan ya gabata cewa su ce salatul layli amma fassara wa adbar sujud da salatul layl kuma danganta shi zuwa ga Abdullahi dan Abbas wannan ban gan shi a cikin maganganun abdullahi dan abbas ruwaya bi gare shi ruwaya bi gare shi ruwayarsa ta biyu kuma ita ce wannan ta, wadda, wadda take tare da ruwayar farko yace tasbihi tasbihi bayan salloli ruwaya ta biyu kuma ita ce tare da waɗannan jamhur din cewa ana nufin rakata ne ba'da al-maghrib waɗannan sune ruwayoyi guda biyu da da aka samu daga abdullahi dan abbas amma babu babu cikin abinda duk na gani babu wancan ruwaya kuma kamar yadda gani ibn al-arabi ya faɗi maganganun biyu amma bai kawo maganar cewa akwai sallar dare ba a bin salatu witr ba ce sallar dare haka da yawa daga ciki suna cewa wa adbar sujud ana wasu daga cikin malami suka tafi akan umum ana nufin salawatun nawafil ana nufin sallolin nafilfilu sallolin nafilfilu bayan sallolin farilla wasu daga cikin malamai sun ce wa adbarus sujud ana nufin salloli na nafilfilu sai ya zanto ayar ta kunshi maganar sallolin farilla guda biyar sannan kuma da salloli na rawatib ta kunshi sallolin farilla da kuma salloli na na rawatib daga cikin waɗanda suka yi wannan tafsiri akwai al-biqai Umar ibn Ibrahim al-biqai a tafsirinsa nazmul durar hakanan sheikh muhammad salih ibn ithamin a cikin tafsirinsa shi ma ya fassara cewa ana nufin umum gaba ɗaya ana nufin as-salawatun nawafil waɗanda ake yin su bayan bayan sallolin farilla to anan dai a takaice zamu ga cewa ubangiji subhanahu wataala yana umartar annabinsa sallallahu alaihi wasallam da ya kiyaye sallolin farilla da kuma salloli na nafilfilu ma'ana ya ƙara ƙarfafa alaƙarsa da ubangiji ta hanyar sallah sallar farilla da kuma sallolin nafilfilu babu shakka sallolin nafilfilu sukan zo bayan sallar farilla ne sallar farilla ita ce gaba in an yi umarni da sallah sallar nafila ita ce gaba sallar farilla ita ce gaba sannan nafila ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma taraktuhu alayhi Allah ya ce ba bawa na bai kusance ni da wani abu wanda na fi so ba kamar farilla wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu sauraka nafilfilu sukan kasance ne bayan bayan farilla ba zai yi bawa a ce yana kiyaye nafilfilu amma ba kiyaye farilla sauraka sai ya kiyaye farilla sai kuma wato sai kuma ya ya hada da nafilfilu sauraka anan ubangiji yana umartar annabi sallallahu alaihi wasallam ya kiyaye waɗannan salloli duka sallolin farilla da sallolin nafilfilu domin ƙara samun ƙarfin gwiwa da ƙarfin zuciya da dage da dagewa akan fuskantar dukkan wani kalubale anan ubangiji subhanahu wataala da yace wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i shamsi wa qabla al-ghurub ishara ce zuwa ga cewa a tasbihi da ambatan Allah a cikin waɗannan wurare guda biyu ko lokuta guda biyu su ne mafi falalar lokuta da ake buƙatar bawa ya rika tasbihi a cikinsu ba da salatul fajri ila an tatlu ash-shams bayan sallar asbahi har lokacin da rana za ta hudo da bayan sallar magriba har lokacin da la'asar har lokacin da rana za ta faɗi waɗannan lokuta su ne afdalu awqatin nahari lidhikr zikirin da bawa zai yi da rana to waɗannan lokuta su suka fi kowane lokaci shi yasa annabi sallallahu alaihi shi yasa Allah subhanahu wataala a wurare daban-daban a alqur'ani yayi ta umarni da tsarkake shi tasbihi a cikin waɗannan lokuta guda biyu Allah subhanahu wataala ya ce sabbihuhu bukratan wa asila wadhkur isma rabbika bukratan wa asila wasabbih bil ashiyyi wal ibkar subhanallahi hina tumsuna wa hina تصبحون فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وأسيلا واستغفر لذنبك وسبح بالعشي والإبكار واذكر, واذكر اسم ربك في واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين تزام ga ubangiji a wurare daban-daban waɗannan lokuta biyu yake ammata safe da yamma safe da yamma wasabbihuhu bukratan wa asila ku tsarkake shi da safe da yamma wazkur isma rabbika bukratan wa asila ka ambaci sunan ubangijinka safe da yamma wasabbih bil ashiyi wal ibkar kai tasbihi da safe da yamma da safe fa auha ilaihim an sabbihu bukratan wa asi wa ashiya hakanan annabi zakariya ya nuna wa mutanensa cewa ku yi tasbihi bukratan wa ashiya da da safe da kuma yamma fa subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun sarki ya tabbata ga Allah lokacin da kuka shiga yammaci da kuma lokacin da kuka wayi gari haka nan fastaghfir li dhanbika wa sabbih bil ashi wal ibkar ka nemi gafarar ubangijinka kuma kai tasbihi da yamma da safe wa zkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dun al jahri bil min al qawli bil ghudwi wal asal بالغدو والآثار شين سافر يما ولا تكن من الغافلين تو هكذا أبنجي سبحانه وتعالى أنما ياي أمرني وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب هو سبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها آه wannan ayar yana daga cikin ayoyin da Ibn Taymiyyah alaihi rahmatullah a cikin Majmu'ul Fatawa mujalladi na 22 shafi 550 da yake magana akan hukuncin tasbihi a sallah wala cikin ruku'u mukan ce subhanallah ko subhana rabbil azim ko a cikin sujjada ce subhana rabbil a'la to me hukuncin fadar subhana rabbil azim ko subhana rabbil a'la a cikin sallah ma'ana tasbihi a cikin sallah da yawa daga cikin malamai suna cewa mustahabbi ne amma shi ibnu taymiya yana karkata zuwa ga cewa wajibi ne tasbihi a cikin sallah wajibi ne yayi hujja da hadisin jarir ibn abdullah al-bajali sannan kuma ya yi magana a kan umarnin Allah subhanahu wata'ala da ya yi da a yi sallah kuma ya kira sallar da tasbihi kamar yadda yake cikin wannan yake cikin wannan wannan ayar da Allah subhanahu wata'ala ya yi umarni a yi sallah kuma ya kira sallar da tasbihi sabbih bihamdi rabbika ce wannan wasu daga cikin malamai sun ce ijma'i ne ma cewa tasbihi anan sallah ake nufi kuma hadisin jarir ibn abdullahi al-bajali da muka karanta shi ma ya nuna cewa sallah ake nufi anan kaga sallah an kira ta da suna tasbihi to shine malam yake cewa idza kana Allah azza wa jalla qad samma as-salata tasbihan faqad dalla dhalika ala wujubi at-tasbih idan ya zanto Allah subhanahu wataala ya ba wa sallah sunan tasbihi wannan yana nuna wajabcin wajabcin tasbihi a cikin sallah ce kama annahu lamma sammaha qiyaman haka nan da yayin da Allah ya kira sallah ya kira ta da tsayuwa qumil layla illa qalila wa qumu lillahi qanitin Allah ya kirawo sallah da tsayuwa yace to dalla ala wujubil qiyam wannan ya nuna wajibi ne tsayuwa a sallah sai inda uzuri wannan kuma uzuri yana sa wani abin da yake wajibi ya saraya to amma dai in ba uzuri tsayuwa a sallah ta farilla wajibi ne hakanan wa kadhalika lamma samaha qur'anan yayin da Allah ya kira ta karatun qur'ani yace wa qur'anal fajr inna qur'anal fajr kana mashhuda Allah ya kira ta karatun qur'ani sallar asuba aka kira ta da karatun alkur'ani na asuba yace dalla zalika ala wujubil qur'ani fiha wannan ya nuna wajibi ne ai karatun alkur'ani a cikin a cikin abin nan wato karatun surar suratul fatiha a cikin sallah wajibi ne daga cikin wajiban sallah ko rukuni ne daga cikin rukunanta haka nan yayin da Allah ya kirawo ta sujjada haka nan ya kira ta ruku'u warka'u ma'ar raki'in wa kun minas sajidin ana nufin sallah aka kira ta sallah aka kira ta ruku'u aka kira ta sujjada yace duka wannan ya dalla ala wujubir ruku'i was sujudi fiha to me me yasa shi kuma da ya kira ta tasbihi bai nuna cewa tasbihin wajibi bane yana so ce to tunda har waɗannan abubuwan duk mun yarda Allah ya kirawo sallah da waɗannan bangarori nata kuma aka fahimci cewa wajibi ne a waɗannan bangarori to shi ma tasbihin haka Allah ya kirawo sallah da sunansa ya kamata shi ma a yi masa mu'amalar da aka yi wa sauran a fahimci cewa wajibi ne ba ganin dama ba ne malai ce wa zalika anna tasmiyataha bi hadhihi al-af'al dalilun ala anna hadhihi al-af'al hadhihi al-af'al lazimatun laha ce kiranta da waɗannan ayyukan da ake a ciki tsayuwa da ruku'u da sujjada da karatun alqur'ani yana nuna cewa waɗannan ayyukan lazim tilas ne a yi su a cikin sallah wato suna da zumtar sallah inda za a yi sallah to waɗannan abubuwa sai an yi su yake cewa kama annahum yawa fa idza wujidat hadhihi al-af'al fatakunu min al-ab'ad al-lazima kama annahum yusammuna al-insan bi ab'adihi al-lazima shi to saboda aka samu waɗannan bangarori to an samu wani bangarori na wato na wajibi na sallah shi yasa sai a kirawo sallar da wannan bangaren nata na wajibi ce kamar yadda dan adam wato mutum sukutum akan kirawo shi da wani sunan bangarensa ce kamar a ce raqaba raqaba ana nufin wuya aka ce fa tahriru raqaba a yanta wuya ana nufin wuyan zaka zaka saya shi ka yanta shi ko mai wuyan ka kyale shi ana nufin duka mutum ka tsokam ce to amma an kira shi da wani bangare ko kira shi da ra'as a ce fulan ra'sul qaw ra'as ana nufin shine kansu gaba ɗaya ana nufin shine gaba ɗayansa ko a kira shi da wajh da sauran irinsu yace to walau jaza wujudu salati bidun tasbih la kana al-amru bit tasbih la yasluh an yakuna amran bis salah da zai yu a iya yin sallah ba tasbihi to bai yiwa a ce an yi umarni da tasbihi kuma ana nufin sallah don sai to ai kace sallah ake nufi ai akwai sallah ba za a ita ba tasbihi ce kuma gashi Allah ya ce fasabbih yana nufin kai sallah ashe tasbihin nan dole ne a cikin sallar bai wa a samu sallar da babu tasbihi shi yasa aka kirawo sallar da tasbihi domin kace ana iya yin tasbihi ba dole ne a cikin sallah ba to ya za Allah zai kirawo sallar da tasbihi bayan ba dole ne a cikin ta ba ce to ka ce tasbihi ana ana nufin sallah to ai akwai sallar da ba tasbihi to kaga sai zanto al'amru bit tasbih la yakunu amran bis salah wanda kuma wannan sabanin abinda aka fahimta bane dole lafazi ya zama dallan ala ma'ana wala ala ma yastalzi an yi amfani da da lafazin da baya nuna ma'anarsa kuma baya nuna ma yastalzimu ma'ana wanda kuma wannan a ka'idar magana ba daidai bace saboda ka tasbihi a cikin sallah yadda shi shehul islam yake gani wajibi ne ba kawai ganin dama bane in kaga dama kai sai dai kawai ana iya cewa yana wajabcin yana iya sauka ko da da tasbihi kwaya ɗaya ne sauran kuma sai ya zama sai ya zama sunna ne to in mutun yayi ruku ya ce subhana rabbiyal azim sau daya shikenan ya sauke wannan abin nan din sai dai kawai tambaya anan in ya zanto bai fada a ruku bai fada a sujjada fa ya dauke eh ta da ya samu tasbihin a sallah to bai fada a sujjada ba ya fada a ruku'u ya dauki sujada ana yin addu'a ana yin addu'a masujudu fa akthiru min ad-du'a fa qamin an yustajaba lakum shi ma ruku'un ana yin addu'a abinda dai za a fahimta shine a samu dai tasbihin koyaye a cikin sallar ko da sau ɗaya ne ko a wani bangare ɗaya ne na na cikin sallar kai zanto sallar gaba ɗaya ta wofinta daga tasbihi zanto gaba ɗayanta daga farko har ƙarshe babu subhanallahi a ciki to anan ne ibnu taymiya yake da ja akan cewa an bar wani abu na wajibi a cikin sallar amma aka samu koda sau ɗaya ne aka samu tasbihin sauran kuma ba a yi tasbihi a sauran ko in ba ba a cewa sallar ba ta samu tasbihi ba sannan Allah subhanahu wata'ala juz'i na 22 shafi 550 sannan mala yace thumma khatama surata bi dhikri al-ma'adi wa nida'i al-munadi برجوع الأرواح إلى أجسادها للحشر سنة الله سبحانه وتعالى رفع سورة أنبتا كوما وازوا قال الله داود متتو ونداء المنادي ذكرا ميشيلا ميكرا برجوع الأرواح إلى أجسادها شوى رايك كوما زوا جكننسو للحشر دوما أتتر متاني دن حسابي واخبر الله يبار لاباري ان هذا النداء من مكان قريب wannan kira za a yi shi daga wuri na kusa na kurkusa yasma'uhu kullu ahad kowa zai ji kiran nan Allah ce wastami yawma yunadi almunadi min makanin qarib yawma yasma'una as-sayhata bil haqq dhalika yawm al-khuruj yawm al-khuruj inna nahnu nuhyi wa numit wa ilayna al-masir yawma tashaqqaqu al-ardu anhum sira'a dhalika hashrun alayna yasir ubangiji subhanahu wata'ala yace wastami wastami ka saurara yawma yunadil munadi ranar da mai shela zai yi shela min makanin ba'i min makanin qarib daga wuri na kurkusa yawma yasma'una sayhata bil haqq ranar za su ji karan da gaskiya ranar za su ji kiran da gaskiya zalika yawmul khuruj wannan rana ce ta fitowa inna nahnu nuhyi wa numit lalle mu muke rayawa kuma muke kashewa wa ilaina al-masir kuma koma zuwa gare mu ne yawma tashaqqaqu al-ardu anhum siraa ranar da kasa za ta tsage su fito da gaggawa zalika hashrun alaina yasir wannan tattaruwa ce mai sauki a wajen mu to shine malam yake ishara zuwa ga cewa ubangiji subhanahu wataala ya rufe da wannan sura ya rufe da wannan aya da kuma ayar da take gaba wadda ita ce ta ƙarshe ubangiji subhanahu wataala ya kawo maganar ma'at maganar komawa zuwa ga Allah subhanahu wataala wastami wastami anan malamai sun yi abana su daga cikin malamai suka ce anan ana nufin sauraro din wato anan Allah subhanahu wataala yana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya saurara ko yayi sauraro ya ji irin abubuwan da Allah zai bada labari na tsorace-tsoracen ranar gobe kiyama da abubuwan da za su faru saboda haka nan al'amuru ne bilistima wasu kuma daga cikin malamai suka ce a al'wastami ana nufin wantazir kamar yadda bahaushe kice ka saurara ba yana nufin saurari na kunne ba yana nufin ka jira ka jira to da yawa daga cikin malaman tafsiri sun tafi akan tafsirin farko cewa wastami anan al'amuru ne bilistima wato ya saurari abinda Allah subhanahu wataala zai bashi labari na abubuwan da za su makana a ranar gobe kiyama wannan daga cikin malamin tafsiri ibn al-jawzi al-imam an-nasafi al-khazin abu hayyan ash-shawkani ibn ashur sun yi wannan tafsirin wasu kuma suka ce al-intizar ake nufi kamar ibnu atiya fakhr ibn al-khatib ar-razi kamar ibnu juzai da sheikh ibn ithamin yawma yunadi al-munadi ranan mai kira zai kira waye zai yi kiran malamai suka ce shine mala'ika israfil wanda shi aka wakilta shi ya hura ya busa kaho ita ce saiha din da Allah ya faɗa to wannan wato busa kaho da zai yi shine a matsayin kira kamar mala'ika jibril mala'ika israfil ya tsaya lokacin da ya busa kaho yana kiran dukkan wani mataccen mai rai ya tashi mutum ne ko dabba ne ko ko aljanne ko ma menene shi sauraka kiran matattu ne na cewa lokacin tashi daga mutuwa yayi sauraka kowa ya tashi min makanin qarib daga guri na kurkusa to nan malamai suka ce ana nufin sakhra wannan sakhra da take a baitul maqdis sakhrar da take baitul maqdis daga nan ne da ka san al-hashr kamar yadda ya tabbata a cikin sunna a cikin hadisi zai kasance ne a a sham a kasar sham a nan ne za a yi tattara mutane gaba daya abin nan saboda akwai sakhra ta baitul maqdis dutsen da yake baitul maqdis daga nan ne zai yi busar tunassin yana nuna cewa duk inda kake a duniya a doron ƙasa ne ko a cikin teku kake ko a cikin rami ko a rijiya ko a ina mutum yake wannan busar da zai ji da zai yi ta daga baitul maqdis to zai ji ta kusa da shi saraka babu nisa ba wai daga sama ta can bakwai zai yi wata ba tunda dai a nan bayan duniya zai bayan ƙasa zai ta to kusa take da kai ba can ƙololuwa sama ta bakwai zai yi wa busar ba sai ya ce min makanin qarib yawma yasma'una as-sayhata bil haqqi ranar kowa zai ji karan busar da gaske idan da ana ganin kamar wasa ne abin ba zai auku ba faɗa ce to a ranar kowa zai gaskata ce bil haqqi wannan bil haqqi din malamai sun yi tafsirin ta daban-daban bil haqqi ana nufin ka'inatun waqi'a za ta tabbata wasu bil haqqi ana nufin bil haqqi shine su ji karan cewa akwai gaskiya ta tabbata shine hisabi yayin da za a ce kowa ya fito kuma kowa dole ya fito magana ce ta gaskiya anan babu wasa a cikin ta ko bil haqqi bil ba'thi wal liqa kamar yadda ibnu qayyim ya fassara ta anan يسمعون الصيحة بالحق أي بالبعث واللقاء ذا سجي قهرا cewa akwai tashi akwai haduwa da Allah shine alhaqu din haduwa da ubangiji wanda gaske ne a ranar kowa zai yarda cewa akwai shi akwai tafsirin da ibnu ashur yayi wa ayar sabanin duka wanda suka fassara ayar amma lokaci yayi ba za mu iya fadar sa ba sai dai a karatu na gaba insha Allah abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi na kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh